أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وأسوتنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أتكلم مقدمة أضواء البيان muna bayani kan wannan mukaddima saboda tana bayani kan ka'idodin tafsirin alkur'ani da alkur'ani wanda kuma abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske abu ne mai wato muskar muhimmanci sanin waɗannan ka'idodi domin fahimtar littafin Allah da kyau to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gari mu cikin wannan karatu da mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'ala ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya amin ko ba haka ba to malam ya ce wa misalul mas'alatin thaniyati min al-masail thalath misalin mas'ala ta biyu daga cikin mas'aloli guda uku da na faɗa yanzu ya kawo misalin mas'ala wadda an kawo aya an kawo aya ko ba haka ba to sai kuma malam shi ya kawo hadisi hadisai ingantattu don rinjayar da maganar shi akan sauran waccan magana yace min al-masail mazkura qawluna faɗar da muka yi muka ce innal azhara abu mafi rinjaye fil qurui game da kalima ta al quru fi qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala thalathata quru annaha al azhar sarki ake nufi da ita an gane ko malam yace bi dalili qawlihi ta'ala saboda Allah yace fa talliquhunna li'iddatihinna ko ba haka ba ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa fa talliquhunna iddatihinna idan za ku saki mata ku sake su fi iddatihinna malam yace to wa zamanul ma'mur bit talaq fihi zamani ko lokaci wanda an kai umarni da ai saki a cikin shi ko zamanul tuhuri shine lokacin mi lokacin da mace cikin cikin tsarki la zamanul hayd ba lokacin da mace cikin haila ba ai ba a sakin mace tana mi tana haila sai ta yi mi sai ta yi tsarki shi sai yace to kenan da an ka ce fatalliquhunna li'iddatihinna ana nufin mi ana nufin ai fi waqti iddatihinna to waqtin da kuma za a sakin ta shine lokacin mi lokacin tsarki ba lokacin haila ba ina fata an fahimci fadalla ala anna al'iddata bit-tuhr cewa idda da mi ake yi da tsarki tunda ya ce fatalliquhunna in za a sakin ta wani lokaci za a sakin ta tsarki to yan sake ta daga nan za ta fara mi za a fara lissafin idda shi ne abin da malai ke son ka gani wata dullu a sunnatu sahiha sunna ingantatta tana nunawa haka ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam fadar manzo sallallahu alaihi wasallam fi hadith ibn umar hadithi na abdullahi ibn umar fatilka fatilka al-iddatu allati amara Allah an yutallaqa laha an-nisa wannan ita ce idda wadda Allah ya umarci a saki mata a cikin ta والإشارة في قوله فتلك العدة wannan ita ce idda kamar fadar manzo sallallahu alaihi wasallam ce wannan hadisi ita ce idda li zamani tuhuri tana nuna lokacin tsarki ne alwaqi fihi talaq wanda an kai saki a cikin sa wa huwa tasrihu min annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan kamar wato bayani ne karara daga manzo sallallahu alaihi wasallam bi anna tuhra huwa al-idda cewa nan tuhur shine iddar da ake nufi wa tadullu lahu ta'u fil waqi'i watadullu lahu ta'u fi thalathati qurukina kuma ta'un tana ƙara nuna wannan ake nufi kama ta kaddama tunda ya taɓa bayanin wannan tunda dai mallan dai a takaice ya rajjaha abinda ake nufi shine wato lokacin tsarki kuma mun kawo cewa sun ce lokacin haila ko ba haka ba waɗansu kuma suka ce a a ɗauki da hailar da jinin su sai a yi aljam'u bainal nusus ko aljam'u bainal aqwal to nan aljam'u bainal aqwal aljam'u yana yi in amkana nan bai yiwa domin in mun ka ce tsarki ake nufi ko haila ake nufi bai mu haɗa su tunda in mun ɗauki ra'ayin mai tsarki tsarki ake nufi to ai haila sai ta kare sannan ake mi sannan ake tsarki kinan dai harin sai mun koma magana mai tsarkin shi da a ƙarshe bayuwa a haɗa su a nan na aljam'u bayuwa duk da kyau su malamai sun faɗi wannan wallahu alam malam yace kamata kaddama wastadalla man yaqulu bi anna alquru alhaydat ko ba haka ba shi ko wanda yace abinda ake nufi da alqaru jam'in shi alquru ko ba haka ba alhaydatu haila shi ma bi kitabin wa sunnatin shi ma ya kafa hujjar alqur'ani da sunna aidan ka gani sai mutum ya kafa alqur'ani da ya kafa hujja da alqur'ani da sunna kuma ana tattaunawa ba don ya saba musu ba yasa dan ka kafa hujja da alkur'ani da sunna ka nan shi ma wanga da alkur'ani da sunna na kafa hujja da haka ce duk wanda ya saba maka a cikin fatawa dan ka kafa hujja da wani hadisi dan bid'a ne ka ka jawo aiki ina fatan kuna fahimta ta mu san irin yadda ake tattauna kan mas'ala wanda ya saba ma hadisi dan saboda son ransa babu wani dalilin da yasa ya saba mishi shine ake zance amma idan muka duba duk malaman fiqh da aka samu malamin da da kafa hujja bai kawo ayi ko hadisi ba bai yiwa ina fata mu ce tunda fiqhun ba wai nashi na ake so a karba ba in nashi na kawai sai ya shi na shi rubuta nashi na kai shi mun goyi cewa da kyau mas'ala ta aqida ba a samu sabani duk abin da ya samu mazhaba ta ahli sunna ba za a karbe shi ba ina fata mu ce amma ku tuna da wani abu duk musulmi galibi sai ya ce baka yana kafa hujja da alqur'ani da mi da sunna amma inda aka samu matsala ala fahmi salafis salih na'am akan fahimtar magabata domin fahimta in ta saba mata su za a gina wata fahimta ne karin ma'ana akan nasu ba a rukuta nasu ba a dora wani na fata kuna fahimta ta wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum wadanda suka yanke allahi allatina kinan jam'in sha allahi mata ya isna sun ka ɗebe kauna suka yanke kauna min al-mahid daga haila al-mahid kun ga daga nan ta samu sai daga al-haud ne kamar abinda abu wurin da abubuwa suke tattaruwa ruwa suke tattaruwa alhaud to haila ita ma kamar abu ne wanda yake na taruwa a cikin wani wuri na fata an fice an ka ce hawadat tahidu ko ba haka nan bane ha wallahi ya isna min almahid almahid yana iya dokar lokacin jinin haila yana iya dokar wurin da ake jinin haila sannan yana dokar mi jinin hailar da kansa yana dokar yin hailar da kanta na fata an fice ko ya zama to zarfu zamani ko zarfu makani ko almasdarul mimi waɗanda dai suka yanki kauna daga haila min nisa'ikum na daga matanku inir tabtum idan kuna shakka domin mu gane wani abu da an kace yana ɗaukar zarfu zamani da zarfu makani da almasdarul mimi duk ɗai ne in dai haila ta zo to tana tare da wurin da ake yin haila kuma tana tare da lokacin da ake yi don babu haila da za a ce ba ta da lokaci ba ta da wurin da ake ta mun fahimta ko wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum waɗanda suka yanke ƙauna ta haila daga cikin matanku in irtabtum in kuna shakka fa iddatuhun na thalathatu ashhur idda su za su yi wata uku ko wallahi lam yahid da waɗanda lam yahid na busu haila ba mustaba kai busu wurin haila ba dama mun yi bayani an shafi kenan da al-khabar wallahi lam yahid na iddatuhun na thalathatu ashhur kuma in irtabtum nan da ana nufin ba ana nufin sai in kuna shakka ba to in ba ku shakka me idda su na ana kallo ne akan abin da lokacin da ayar ta sauka ba su san hukuncin ba sai a yi musu bayani an gane ko yanzu babu zancen shakka tun da nasu ya sauka na fata an fahimta malin ya ce to fa'in da hurar tabal iddata bil ashhuri ala adamil haif kenan su masu waga magana sai sun ce allah ya jeranta idda bil ashhuri da watanni ala adamil haida cewa in mace ba ta haida fadalla ala anna asalin iddati bil haidi sai suka ce to wanda ke doce ai asalin haila asalin idda da haila ne tunda me yasa ya faɗi wannan yace in ba ta jini to ta yi mi ta yi lissafi da mi watanni guda uku ko ba ka nan bane bai ce in ba ta yin tsarki ba kenan shi watannin nan madadin mi suke madadin haila suke shi ne yake so ya kafa hujja da shi kaji shi ma da qur'ani ya kafa hujja wa annal ashhur badalu min al haydati inda adamiha kenan su waɗannan watannin guda uku da aka zance na mace wadda take ta yanke kauna ko ko bata kai ba ai su ne matsayin madadin haila guda uku haila guda uku inda adam ya inda ba lokacin da ba za a same su ba tunda waccan ta yanke kauna wanga kuma bata kai inda za ta haila ba shekara ta biyar ko bakwai ko takwas aka ɗora mata aure to shikenan yanzu an sake ta wata uku ne kawai za ta yi an gane ko kuma ba dole bane da an daura aure yanzu sai an kai ta yanzu a ana iya daura mace aure sai bayan shekara goma a kai ta yarinya mai shekara goma an daura mata aure da ba haka ne ake yi ba sai an mutum kame akai yarinya ma ana aikin ta suna korar awaki da korar shanu su je suna yawo mata da miji sai bayan shekara goma sannan su gane ba an yi musu aure ko ba ka nan bane amma sai auren ya dore shekara goma har sha biyar to ana yi da mace da shekara biyar saka iska an kai ta an ci mata wani ce an daura aure an yi komi sai ta girma shekara goma sha biyar sannan ta gane ga mijinta suna tare suna wasan su suna komai a wancan lokaci to yanzu fa yanzu ina kai kanka ka san yanzu zamanin whatsapp da facebook da turawa kuma sun shigo don ta yanci da yancin mata da haƙoƙin mata turawa sun kewaye za ka iya ta fata an fahimta an koya musu turanci da wani abin da mun zauna da wani malami na hadithi a saudiya na kiransa dr musfir al-ghabi ce ina ya'yan laraba da an kasan su da kunya da game da zancen aure ya ce ai ba sa iya magana ya ce amma yanzu zamanin yanzu ya ce ina da sai a hankali ya ce mutum ne mai son ban dariya ya ce idan da yanzu yanzu ya ce kamar yanzu da al'amari ya canza kun san larabawa duk al'ummomin da dai suke da al'adu rike da al'adudin su nagari ko addinin musulunci ya ratsa suna da kunya yace to yanzu in yarinya miji kamar wani zo neman auren ta gidansu gaban iyayenta ma da ya zo ma bai yi mata ba haka take sai ta ce ma abga ma abga wai ma abga wai ma arabin bukatar shi haka ta ce ma iyayenta ma abga ma abga yace sai a kawo wani ya an kawo sai ta haka ma abuga ma abuga wai aka tafiya ba wasu ma abuga hu irin larabcin su ne kamar na saudiya la'uri da hukin wanda ba na so shi ko ba kyauta ba eh ana na ana na sai a kawo wani na uku shi ma da an kawo sai ta haka ma abuga ya ce to shi ke sai irin naso ya zo irin wanda take su ko sama ce dama ta haison musamman wadda bata goge ba game da sanin rayuwar duniya ta fi son makaryaci da kuma lalataccen mutum galibi in ba hankali ba shi yasa an ka ce ka a yadda ta kawo fasiki da an kawo irin wanda take so ya zauna ta duba ta duba sai ta ce mababanta abuga abuga abuga ga wanda nake so ga wanda nake so Allah ya malam to in Saudiya wanga al'amari ya kai haka to ina ganin da ba Saudiya ba Allah ya sauka kawo وأن الأشهر وأن الأشهر بدل من الحيضات عند عدمها وأما السنة فحديث اعتداد الأمى بحيضتين sun kafa hujja kuma da sunna da hadisin da ya nuna baiwa idan za ta yi idda jini biyu za ta yi wa hadithu da'i salati ayyama aqra'iki aqra'iki ki bari yin sallah ranar wato lokacin da kike haila kinan nan ya kira ta aqra ina fata an fice kinan kaga su ma sun kafa hujja da alqur'ani da mi da sunna to sai a yi bibiyar jin zancen rinjayi tun da alƙur'u wani lokacin ana nufin tsarki alƙur'u wani lokacin ana nufin mi ana nufin mi ana nufin jinin haila to sai a hankalta mu yaƙi nan da zake sancan sallah ake yi to alƙur'u yana da alaƙa ne da mi da haila tun da an ce a bari yin sallah to an kusan ba a bari yin sallah in akwai tsarki mun fahimta nan kuma da an ka ce baiwa za ta yi lissafi ne da haila guda biyu ai haila tana tare da mi tana tare da tsarki amma nan inda ya ce an yi tsallika ha nan ana zancen sakin ne kai tsaye ina fata an fahimci ni to kun ga wanga ya hitowa karar cewa abin da ake nufi mi a tsarkin ake nufi tunda bai halatta a sakin mace ba sai lokacin take mi take cikin tsarki kowane ya kada dalilinsa to shi yasa yan uwa musulmi tattauna kan matsala ta ilimi sai abu ne wanda ke sai an jajirce an fitar da wato ka'idodi da nasoshi sannan a gane inda an kasa gaba amma irin wanda tattauna da ɗalibai suka yi mutum ya ja aya guda ya fassara ya ce duk wanda ya saba mishi a cikin wannan kuskure na ko mutum hadisi guda ya ja hadisi guda ya ce duk wanda ba haka bane ga abin da hadisi ya ce wannan akwai hatsari gare shi ya kamata a yi hatta ka koma yanzu in ka dibi sharhin da ibnu hajar al-asqalani ya mahadisi in ya kawo hadisi sai ya ce maka akwai riwaya ta wani akwai riwaya ta wani ta zo da lafazi kaza ta zo da ƙarin lafazi kaza ta zo da ƙarin lafazi kaza daga in baka tsaya ka san wannan ba ta zo da ƙarin lafazi ka za ka ja bakin inda ka tsaya shi kenan shi sa wannan ba ilimi ba ne ai hattara malam ya ce wa kad zakarna ko wata satara tafsila hadhihi almas'ala zaka ga tafsilin mas'ala fayyace bayani kan wannan mas'ala wa adillatul fariqaini da dalilan kowace jama'a guda biyu fi suratul baqara a cikin suratul baqara insha Allah in Allah ya so wa kad zakarna anna kauna anna kauna anna kauna hal athhar arjahu dalilan malam ya ce mun faɗa cewa dai kasancewar tsarki ne ake nufi da alquru an gane ko shine an mafi rinjayen dalili fi nazarina a wajenmu da an da ayataha asrah domin ayat da ta yi bayani akan zancen haila abinda ake nufi da shi tsarki ita ta fi fitowa fili ko wa haditha hal musarrihu wa haditha hal musarraha wa haditha hal musarraha biha da hadisin da ya bayani abinda ake nufi da ita tsarkin kinan asahu shi yafi inganci kaga dai mallan tun da yanzu an samu aya an samu aya an samu hadisi an samu hadisi kaga dole sai a koma wajen at-tarjih al-jam'u wat-tarjih shi na waɗansu malamai sun kai aljam'u muka ce na aljam'u abu ne wanda ba zai yiwa ba na fata an fahimci don haka tattaunawa akan matsaloli na ilimi yana buƙatar jajircewa ومثال المسألة ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة misali na uku kenan daga cikin mas'alolin da an ka faɗa ko al-mazkurati bayanan ko almazkurati bayanin waɗanda an ka bayyana su ta fuskar bayani anna na'ibal fa'ili ko na'ibul fa'il ribbiyuna fi qawlihi ta'ala wanda yazo cikin ribbiyuna a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir ko ba haka ba sannan kuma akwai qutila ma'ahu ribbiyuna kathir qira'a mun fahimci wannan ko akwai katala akwai mi akwai kutila kira'o'i ne guda biyu don haka in kajji wani ya ce ka ayyin min nabiyin kutila ma'ahuri biyu na kathir kakkatu maka ce a katala ni an kace shi wani kasan da ya ji abin da bai abin nan ba sai ya zabure ce a ai ba haka nan ba ba haka akai ba ba haka akai ba ba haka masala take ba wani lokaci ana son mutum ya hankalta ba nasoshi da wato irin zuwansu mun fahimta waka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathir akwai ma qira'a wa ka'in ibn kathir da abu ja'far wa ka'in sun ka karanta kaga in ka ce ka'in wani ce ka ayyin kakka ce wani yayi kuskure min nabiyyin ko min nabiyin imamu nafi yana karanta nabiy da alhamza ko min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyun kathir ko qutila ma'ahu ribbiyun kathir imamu nafi' da imamu ibn kathir da imamu abu amr ibn al-ala da imamu yaqub sun karanta qutila qutila qatala yayi yaki qutila an kashi ko ba karan bane ba duk wanda yayi yaki aka kashewa ba ko ba karan bane ba wai kuma duk wanda aka kashe ba a wajen yaki aka kashe shi an gane ko to malam ya ce alal qira'ati ala qira'ati al-bina'i lil maf'uli qira'a da tazo an yi bina'in fi'li lil maf'uli kamar da mun kace muku ana cewa lil majhur wasu kace ba cewa lil majhur ko ba haka ba sai dai a ce lil maf'ul ko ala malam yusamma fa'iluhu ko ala malam yusammi fa'iluhu al mutakallim lam yusammi fa'iluhu an gane ko bi qawlihi ala qira'atul bina'i lil maf'ul qira'a da tazo bina'i lil maf'ul qutila kenan ita ab bina'i lil maf'ul domin ba a faɗi wanda ya abin nan ba kenan waka ayyin min nabiyyin qutila qutila ita ce bil bina'i lil maf'ul ko ba haka ba wanda muka kawo ta muka faɗi ko wanda suka karanta da ita ko ba haka ba aw yace wa nahwiha min al ayat da wani waɗannan daga cikin ayoyi ala qira'atul bina'i lil maf'ul bi qawlihi ta'ala kenan zamu bayyana ta da fadar Allah subhanahu wata'ala kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya warhuta ya wajabta cewa shi zai rinjayi da shi da manzannin sa wa nahwiha min al-ayat da tamkar irin wannan ayoyi wa bayanuhu annana law qulna bayanin shi koda mun ci annana da dai mu law qulna mun ci inna na'ibal fa'ili damirun nabiy ko ba haka ba kenan damira na'ibul fa'il qutilan nan mun ka ce dabirin annabi ne an gane ko lazima ala zalika qatlu kathirin min al-anbiya fi maidan al-harb kina sai mutu an kashe annabawa da dama cikin wato fagen yaki in mun ce qutila dabirin zai koma zuwa ga annabi kuna fahimta ta misali ku diba kuma yi hankalin ku nan al-waqf wal ibtida da kuma wato al-qira'at da an-nahwu suna tare da juna wani lokaci in ka ce wa ka ayyin min nabiyyin qutil an samu annabi da dama an kashe shi ma'ahu na kathir mutane na Allah na gari masu taimakon addinin Allah don da kyakkyawan niyya don Allah suna tare da shi kina an ko suna tare da shi ko kuma ba an kashe su tare da shi amma in ka ce wa ka ayyin min nabiyyin an gane ko wa ka ayyin min nabi so da yawa za a samu annabi qutila ma'ahu na kathir an kashe mutane na gari tare da shi masu yawa sai ka bambanta tsakanin waqf da rashin waqf in ka hada in ka ce zamiri na qutila kenan ka ce ribbiyuna ne to babu matsala kenan qutila ribbiyuna kathir ma'ahu amma in ka ce ka ayyin min nabiyyun qutil kenan to da an kashe annabi ma'ahu ribbiyuna kathir akwai mutane tare da shi masu yawa mun fahimci wannan ko ba mu fahimta ba sau ka san ya ce zamiri ga zamiri yana komawa ala qatl kathir min al-anbiya fi maidan al-harb kama ta dullo alaihi sigatu ka ayyin wa tasrihu Allah ta'ala bi annahu to kuma da Allah ya furuci yace katabal ghalabata li nafsihi ya rubuta ma kansa rinjayi wa li rusulihi da mandannin sa yanfidha wannan yanfi zalika kenan yana kore cewa damiri na annabi ne na fata an fahimci a ce an kashe annabi ne yace to wagga fadar Allah shi da yin rinjaye da manzanninsa ya kore a maido da miri da akan fasara a ce wa ka ayyin min nabiyyin qutil an samu annabi da dama an kashe shi kun sa abin da yasa yace kama tadullu alaihi sighatu ka ayyin wa tasrihu wa tasrihu Allah ta'ala bi annahu kataba al-ghalabata li nafsihi wa li rusulihi yanfi dhalika nafyan la khafa bihi bai bai boyu ba la siyama ballema wa qad qala ta'ala Allah ce wa laqad kudhibat rusulun min qablik an karitar da annabawa manzanni gabaninka fasabaru alama kudhibu sai suka yi hakuri akan karyata su da aka yi wa udu an cutar da su hatta atahum nasruna har lokacin da wato nasarar mu ta zo musu ko taimakon mu wala mubaddila li kalimatillah ba wanda isa ya musanya ko ya canza kalmomin Allah fa inna qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala mubaddila li kalimatillah ba wanda isa ya canza kalmomin Allah sarihun fi annahu la mubaddila li kaunin rusuli ghalibina ya nuna cewa tabbas annabawa ko manzanni su ne masu rinjaye li anna ghalabatahum li a'daihim domin rinjaye da za su yi makiyansu hiya madmunu kalimati kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli shine yake nuna cewa fadar Allah subhanahu wataala da yace ni zan yi rinjaye da ni da manzanni na kidan kaga wannan ya fito kar ya nuna annabawa su ne za su yi rinjaye ko ba haka ba فلا شك أنها كلماته التي صرح بها فلا شك باب شك أنها wannan shine ko kalimatuhu kalimomin Allah allati sarraha wanda ya bayyana bi annaha la mubaddila laha wanda babu wanda zai canza su kama zakarahu al-qurtubi wa ghayru wahid kama yadda imam al-qurtubi ya faɗa da wannan sa wanda ba shi ba wanda ana kiran shi ikhtisar yan an ce kurtubi ya faɗa da wani shi to kaga ko mutum dubu sun ka sake faɗa wannan magana bayan kurtubi duk sun shiga ciki ikhtisar ne na malamai kun san malamai suna da wayo na ikhtisarin mas'ala ce maka to a wagga mas'ala akwai hadisi guda 30 sha biyar sun inganta goma hasanun na biyar kuma da ifi na shike an ƙari an yi ikhtisar to wanda duk bai iya wannan ba sai ya sha wahala in ka zo karkashin wata aya ka iske hadisi ibnu kasir ya ka hadisi sun kai goma sha biyar ba bin su zakai da sai ka fassara su a indiya akwai hadisi guda wanda ya shamile sai ka ce to ga hadisin ka ja shi ka fassara shi sai ka ce to sauran hadisai kuma akwai riwaya ta wani ta inganta akwai riwaya ta wani bata inganta ba akwai riwaya ta wani ta inganta akwai riwaya shikenan amma in ka ce a duk sai ka dauke su to sai ka yi wata guda kuma cikin aya guda na kaji kuma babu wata sabuwar ma'ana domin hadisin zaka ce galibin hadisan duka abu guda da shi karantarwa na fata ku ce shi yasa dalibi ilimi takrara ya kya takrarin mai at takrarul mumin mas'ala yanka tashi akwai da ake mata kai tsaye sai a raba bita in ka zo kan aya akwai ra'ayi biyu to yanzu in ka kawo waɗansu sun ce kaza wasu sun ce eh wasu sun ce a'a ba shikenan ba sai ka tattara tafsiri talatin in sun ka ce eh ka ce to da wane da wane da wane da wane da wane sun ce eh sai ka ɗauko da wane da wane da wane in sun kai su ɗari su ma suka ce sun ce a'a shi kenan ƙari ya yi ka ɗauko ka ce ƙala fulanin fi tafsiri wa ƙala fulanin fi tafsiri yana ne sai sai ka ce lokaci ku koyi yadda ake yato ikhtisarul ma'lumat wannan hanya ce mai kyau kwarai da gaske in ka iske nasi ɗari kan mas'ala to in dukkan su gida biyu za ka iya kakkasa su da waɗanda sun ka kore da sun ka tabbatar shi kenan karatu ya ƙari ina fata ofinci ne ba a buƙatar naƙal in ba tabbas magana ana da buƙatar ta bane to dole sai a cira to ta irin yadda take amma in ba haka nan ba kawai za a ɗauke ta ne a matsayin ilimi wane ya tafi kan kaza da shi da wane da shi da wane wane ya tafi kan kaza da shi da wane da shi da wane ga dalilan wane ga dalilan wane shikenan kuma ga abin da munkarin jayis ga dalili ya isa yasa in ba haka ba za ka sha wahala sai ga wani kamar ya fi ka karatu kai kana hana ma idon ka bacci shi ku bai hana ma kai ne bacci a'a ka'idodin ne ya sani sai ya kware ka in ya tashi sai ya ɗauko yanzu mausu'atul tafsir bil ma'thur mausu'atul tafsir bil ma'thur ita ce dai yanzu mausu'a dai ina ganin mafi girma cikin ilimin tafsiri dai a duniyar musulmi mujalladi 24 an gane ko wadda ustaz dr musa'id at-tayyar ke shugabanta sai kuma ina ganin at-tafsir ad-durr al-manthur fi at-tafsir bil ma'thur na imam suyuti an gane ko ba ad-durr al-masun ba ad-durr al-manthur na imam suyuti shi ma mausu'a ce ta athar ka nemi tsaba ta darul hijira wadda an yi tahqiqin asarikinta in ka taho kawai ka ɗauko yanzu littafin mawsu'atu tafsir bil ma'su ba abin tana da kai baka ce masu mawsu'atu tafsir bil ma'su sun kawo asar kaza sun kawo asar kaza a idan asar talatin sun ka kawo karkashin aya dukkan su sun inganta an gane ko to shikenan sun kawo asar kan wagga mas'ala guda talatin da riwaya ga wane ga wane da wane da wane da wane da wane da wane to kuma mudmurikin ta koko a'a sai ka karanta ɗai daga ciki sai ka ce to kuma akwai riwaya daga wani daga wani daga wani daga wani duk irin wannan abin take karantarwa kuma dukkan su sun inganta mai so ya koma wuri kaza ka kare karatu ba haka ba kawai sai ka ce lokaci mai yawa an gane ko ka je cewa gairu wahid wa nafa anil mansur Allah ya kore daga anil mansuri wanda an ka taimaka an ya kuna magluban ya zamanto an rinjaye shi nafiyan batan yanke Allah ya nuna cewa wanda duk ya taimake shi kenan ba za a rinjaye shi ba nafiyan korewa ba tan yanke an yanke shi in ka shiga cikin fiqh ka ji an ce talaqul batti saki wanda an ka yanke kenan uku sun rubci gaba daya bi qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala in yansurkumullah in Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum ba ku da wanda zai rinjaye ku kenan ko tunda Allah ya ce kuma zai zai zai taimake su ai magana ta kare kenan babu wanda zai rinjaye su malam yace wa qad awdaha kuma Allah ya bayyana ta'ala annal maqtula minal mutaqatilin laysa ghaliban Allah ya nuna cewa al-maqtul wanda aka kashe minal mutaqatilaini ga waɗanda suka yi fito na fito suka yaki laysa ghaliban bai zama to mai rinjaya ba fi qawlihi wa man yuqatil fi sabilillah ko duk wanda yuqatil yayi yaki fi sabilillah din daukar da kalimar Allah fa yuqtal sai aka kashe shi aw ya galib ko ya rinjayi kidan kaga biyu na ko an ka kashe shi ko yi rinjaye kenan ashe in an kashe shi bai yi rinjaye ba ina fata kun fahimta domin in yayi rinjaye ba za a kashe shi ba kenan sai zama to kenan shi malam yana ganin cewa ba a kashe wani annabi ba a fagen yaki ina fata an fahimta a fagen yaki ba a kashe shi ba amma ana iya kashe annabawa ba a fagen yaki ba ina fata kun fahimta to domin kira'a da ta ce qatala ma'ahu ta nuna ya tayi wajen yaki kuna fahimta ta kira da ta ce kotila ta nuna an yi kisa to kenan wagga ta katalan da ita ke nuna wajen jihadi ake zanci ba sani ko kun fahimta ba malam yace to haifu ja'ala al-ghalib Allah ya sanya al-ghalib qisman muqabilan lil maqtuli shi wato qisman wani bangare muqabilan wanda yake fuskanta al-maqtul al-maqtul wanda an ka kashi kenan ya an ce an wanda ya rinjayi to ba shi aka kashi ba wanda aka kashi kuma bai rinjayi ba ko ba haka nan bane wa ma'alumin ma da ya ce abu ne sananne daruratan minal lisani wato abin yance daruratan abu ne wanda baya bukatar wato tattaunawa ko wani hujja ko dalili minal lisani alladhi nazala bihi alquran wato a yaren da larabci yaren da alqur'ani ya sauka da shi annal maqtula minal mutaqatilaini laysa bighalibin cewa wanda an ka kashe daga cikin waɗanda suka je yaƙi suka yi fito na fito a wajen yaƙi laysa bighalibin bayirin jayi ba fa hadha yubayyinu mallan wannan yace yana nunawa bi idahin an gane ko karara anna na'ibal fa'ili ribbiyuna amma da yace to kenan wanda yake nuna cewa qutila na'ibul fa'il ba annabiyuna ba ribbiyuna na mun fahimta ko wa yastashhidu lahu bi qira'ati qutila bit tashdid yace kuma za a kafa mishi hujja da qira'ar ta nuna qutila an yi an yi kisa ko ba haka ba qutila ma'ahu ribbiyuna kathir na fata an fahimta duk da ke لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين دومين أبنا لأن التكثير دومين يوى يعني أنك أو سيغة قتل تنمو كما أبن يا يوى تو وانا سيغة تنمو أبو يا يوى المدلول عليه بالتشديد وانا wato shaddad da aka kawo fi'ili mai tad'ifi ya nuna cewa an yi da yawa yace yadullu ala wuqu'il qatl ala ribbiyin wannan yana nuna cewa ribbiyin ne aka kashe domin an ci abu ya yi yawa kenan yana nuna mi shi shugora ai guda ne ko ba haka nan bari shi yasa malam yace to shi ya dauke cewa quttila wannan qira'a da yake na ganin qira'a ce shadda to ita ko qira'a shadda tana taimakawa wajen mi wajen tafsiri amma ba a karatu da ita mun fahimci wannan ko kenan wannan qira'a da tace quttila duk da ke shadda ce kamar tana taimakawa a gane in an ce an yi kisa mai yawa to kenan magoya bayan annabawa ba annabawa ba mun fahimci wannan malin ya ce wani ajiyar hadihil ƙira'a rajjahar zamakshari saboda wannan ƙira'a imamu zamakshari ɗan mawatazila ne kun ga aƙidarsa ba ta da kyau ta mawatazila amma wajen balaga ta alƙur'ani ya yi nisa shi yasa wajen aƙida sai ka aji mai aƙida ta yi wajen mi wajen balaga ba sai ka yi abin da ba ba ta an fahimta ana kiran shi jarullah makwabcin allah saboda ya zama na makka don an ce ma makka baitullah shi kuma jarullah gaba kuma baya boye akidarsa in ya je gidan wani malami ya sallama ce wane ne ya an turo yaro ya ce ka ce mishi imamu zamakshari ne al-mu'tazili shi ne ke sallama yana littafi tafsiri arkasha gane ko da ya tafsirinsa ya kare al-kashaf ابن حجر الأسقلاني يأي تخريج أحاديث كنش الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف كبا كبا أما هنا جيدة كنسا إمام الزمشري بايا صلو ba irin waɗanda kafa ya aƙi da suna ba da ya yi tafsirin sai ya ƙare sai ya masa bai tuttuka na nuna ya isa inna tafasira fi duniya bila adadin la'amruka ma fi hamithlu kashafi in kunta tabghil huda falzam qira'atahu faljahlu kadda'in wal kashafu kashafi inna tafasir fi dunya bila adad ci tafsiri a duniya suna da yawa ko ba kadan bane ko hausa a ce bila adadin ko ai daga larabci aka dauko shi yace la'amruka ma fi hamithlu kashafi na rantse ko ba haka ba tun da rantsuwa ce mun faɗi cewa akwai saɓani amma dai la'amru kama fi hamithlu ka shafi asalin shi bai dace a yi rantsuwa da rayuwar wani ba sai dai a yi rantsuwa da ubangijin rayuwa mun kace ko ko kuma in kuskure na yi kuskure na la'amru kama fi hamithlu ka shafi yace duk cikin tafsiri in kaddiba baka samu irin dawa to in yace cikin balaga muna iya cewa eh gaskiya ne gaskiya samu irin nashi akwai wuya amma cewa babu tafsiri nashi kaga nan an an wuce iyaka ko in kunta tabghil huda yace falzam qira'atak in kana neman shari'a to ka lizinci kira'ar littafin sai mu ce to cikin balaga dai kan ana ana dubawa ko ba haka ba amma cikin aqida la hadisan da sun kaso sai an tantance fal jahlu kadda'in wal kashafu kashaf ce shi al jahlu jahilci kadda'in kamar ciwo ne wal kashafu ce tafsiri na aka shaf kashafi kamar mai bada magani ne a warki ya fata an fahimta imamu zamakhshari kenan wa ibn jinni da ibn jinni ibn jinni wani malamin lugani ba wai ana nufin aljana ta ahe shi ko aljani ya fi shi ba ba haka ba ko da hausa in mutum ya kai ya gawar ta a ce wancan wancan kamar dan aljanu ba ba haka nan bane yana da littafi cikin ilmul qira'at wanda yana da kyau dalibin ilmi wajen sanin qira'at shadda da kuma yadda ake taujihin su su da littafin al-muhtasab al-muhtasab libni jinni yana da kyau dalibin ilmi ilmi da littafi wal baidawi da imam al baidawi shi bai daga cikin tafsirin da ke kawo qira'at shadda da yadda ake taujihin su kuma na ga muku rannan akwai littafi al qira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam doktora ta Umar Bazmu to ko wannan ka samu in baka samu wadancan ba dan saboda shi wannan ya tattaro qira'atin ne sai dai shi ba bit tartibi bane sai ka kuma cikin fihras kaga aya kaza a nan ba kaza ne akai magana kanta yana da kyau littafin kwarai da gaske wal alusi da imam al alusi wal alusi da imam al alusi shi ma imam al alusi imam al alusi arusi wani malami ne shi ba mai tafsiri wa gairuhum da waninsu nan malam misali ne ya baka amma waɗanda tafsirai da malam ya kawo mafi yawanci suna yawan kawo qira'atu shadda su kawo kuma yadda ake taujihin su sai ka ƙara da al-bahrul muhit na Abu Hayyan tauhidi sannan kuma da ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na Sheikh As-Samin al-Halabi al-Andalusi to malam yace anna na'ibul fa'il ribbiyun kenan shi yasa waɗanga malamai sun karin jayar da cewa na ibul fa'il ribbiyuna na sun tafi cewa akan ribbiyuna na kenan qutila ribbiyuna ba qutila nabiyyun ba kun gane ko malam yace wa qad qaddamna mun gabatar Allah anna cewa mu la na'tamidu fil bayan ba za mu dogara ba a wajen bayani alal qira'ati shadda akan qira'a wadda bata inganta ba wa inna ma nadhkuruha za mu ambace ta istishhadan don kafa hujja lil bayani bi qira'atin sab'iyya a lokacin da mu bayanin qira'a wadda yake ta zo sab'iyya ta zo cikin qira'at as-sab'a al-mutawatira kuma mun ce qira'o'in da sun ka inganta ai goma ne ko duk da yake shi ma mallan ya ce ai goma ne can ba a rasa ba tana biya kafa da qira'a mutawatira ko da ta ba ta zo cikin sab'a ba amma ba manhajin sa bane kama huwa kama huna kama yadda yazo anan ina fata an fahimci mallan yace fa yaqulu al-mukhalifu lana wanda ya saba mu fi hadhihi al-mas'ala a cikin wannan mas'ala kabni jarir kamar ibnu jarir kaganan malam ya saba ra'ayin ibn jarir tabari duk da yake shine shaykhul mufassirin wa ibn ishaq da ibn ishaq wa suhaili da imam suhaili rahimahumullah wa ghayruhum da wani su qad dallat ayatun ukhar su ko sun cewa akwai ayoyi daban-daban da sun ka nuna anna na'ibal fa'il cewa na'ibul fa'il damirun nabi damiri ne na annabi wanda ya fita wajen yaki na an ka sallallahu alaihi wasallam ai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وهي الآيات المصرحة بوقوع القتل على بعض الأنبياء آيون سكنون توا أنكش ساشا النباوة كبا كبا ففريقا آه كقوله كما فضل الله سبحانه وتعالى ففريقا كذبتم كبا كبا ساشا النباوة كن كشي كن قرية تاسو وفريقا تقتلون ساشي كم كن كشي سو كبا كبا آه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أتكن سورة البقرة أتكن سورة المائدة لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كبا كبا تو فما يسا أنك فريقا كذبتم وفريقا تقتلون كوكو فريقا كذبوا وفريقا يقتلون bayan ri'ayatul fasila domin ayoyin da suka gabata suna karewa da mi da nunun ko ba haka ba na biyu kuma fi'ili mudari yana nuna ɗabi'ar su ci a kowane zamani shi yasa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin yahudawa ne suka kashe shi ko ba ka dan bane ha akwai aya ya ayyuhar rasul balligh ma unsila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas ko inna Allah la yahdi al kafirin wasu kace kai Allah ya ce zai tsare shi kuma ya tsare shi wasu malabu suka ce a'a za a tsare shi ne kafin ya isar da sakon Allah domin wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je a Khaibar ai wata bai huda ta bashi mi nama wanda yake akwai mi shatun masmuma ko ba haka ba to ai da zai mutu yana kwance yana cewa mi yana cewa yana jin radadin ko kurbishin wannan dafin da ya ci bai huda ci me yasa kika yi wannan tace a'a in annabi ne na san ba zai iya cutar da kai ba in kuma makarici ne mun huta da kai kaga ashe masana ne ahalul kitabi asulunsu yace hadha awanu qat'i abhuri yana nuna cewa yana jin radadin wannan abin da shi yasa wasu malamai su ce manzo Allah sai zama kashe shi akai tunda yanzu mutumin da ya baka guba wannan guba ta zan diya mutu ka koda bayan shekara biyu ne waye kashe ka shi shi yasa sun kace manzo Allah sai shi ma Allah ya bashi shahada ina fata an fahimta ibnu uthaymin yana da cikin masu wannan ra'ayi in ka ji maganar da baka sani ba kabar zabura ka ce ba haka nan ba in an ka biyo ka da dalilai sai ka ce gida kayan kwana hau almuhimmu dai malin ya ce wani hauyi hamin al'ayat da waɗannan waɗanda ayoyin da suka yi kama da waɗannan cikin wannan bayani wahiyar tubayyuna an alƙatla fi mahallin niza waɗanda suke nuna cewa alƙatl shi kisa fi mahallin niza'i a wurin da aka yi jayayya waƙi'un alan nabiyyi kenan ya zo akan annabi fa naqulu sai mu ce yajibu taqdimu bayan yajibu taqdimu bayanina ala bayanikum min thalathati awjuh ku kun ce ayoyi sun ce an kashe annabawa ko ba haka ba mu ma mun ce a'a ba a kashe annabi a fayin yaki an samu sabari ko ba a samu ba to yanzu kuma kowa ya kafa hujja da ayoyi to yanzu ya za a yi sai a yi tahriru mahallun niza wannan yana taimaka ma ɗalibin ilimi na gaya muku akwai wata majalla ta ƙasar koyar ta shari'a kulliyatu shari'a adadi ina ganin na 92 akwai wata dirasa da aka yi kan tahriru mahallun niza idan ka karanci shi zai taimaka maka wajen tace yadda malamai suke tattaunawa akan wurin da an kai sabani in ba haka nan ba za ka ce lokaci mai yawa matsalar da ya kamata ka kare ta cikin yini guda sai ka yi sati biyu kana bincike kanta ba san tahriru mahallun niza ba saboda an kai samu sabani to sai an zo an yi tahriru mahallun niza nan da nan za a gane ina ne dan wani lokacin sabanin da aka samu ba ma sabani bane ana iya hada shi a wuce ina fata an fahimta to malam yace ta fuskoki guda uku mun ji ko to bai mu bi su malam yace annal ayatil musar al musarriha bi qatl al kuffar ko ba'dar rusul ayoyin da sun ka bayyana cewa kafirai sun kashe sashen annabawa allati hiya dalilu bayanikum wanda kuka kafa bayani da su a ammu min mahallin nizai sun fi fadi daga wurin da muke jayayya da shi li'anna an-nizaa fi qatl ar-rusuli fi maidan al-harb khassatan duna gairi domin inda muke da sabani da mu da ku fi qatl ar-rusuli kashe manzanni fi maidan al-harb a fagen yaki khassatan nan ne muke sabani ke bantacce duna gari ina fata kun fahimta wal ayatu allati dallat ala qatl ba'd ar-rusul laysat wa laysat wahidatan minha fi khusus al-qital al-battata ayoyin da suka nuna an kashe manzanni babu ayat da ta nuna a fagen yaki ne kun gani ko wal bayanu la yakunu bil a'am ba a kuma kafa bayani da abin da yake yana da fadin ma'ana a za kuma ne a khassu wanda ya keɓance li'annan dalila alal a'ammi laysa dalilan alal akhas domin dalili akan ma'ana mafi fadi ba shike nuna ana magana ne akan abin da ake tantancewa ba ina fata amcin wannan ya shiga cikin usulul fiqh al a'ammu shine ma'ana wanda yake da fadi ya game komai da komai al akhas wanda ya kebanci to in ka kawo wanda yake ya game komai da komai bai isa ba sai an dawo ana magana akan mi akan kebantanci don sani ko mun fahimta ba yanzu misali idan muka yi jayayya kan wani abu misali wanda yake ya game kowa da kowa to wannan inda ya game kowa da kowa bai zama tuwa hujja inda ake magana inda abin yake banci wai abin da nake so in ci kashe annabawa mas'ala ce am an yarda an kashe annabawa kenan da mu da ku duka mun yarda ko ba haka ba amma inda muke da sabani da ku kashe annabawa a fagen yaki kaga kashe annabawa a ammu ne a wajen yaƙi a khassu ne kenan da mu da ku mun yarda an kashe amma a wajen yaƙi nan ne abban mu yarda ba kun ce an kashe a wajen yaƙi muku mun ce a wajen yaƙi ba a taɓa kashe manzo ba ba sani ko mun fahimta ba kawo mallan ya ce li'itbaqil uqala'i domin al'uqala masu hankali itbaq nan sun yi ittifaki shine itbaqun asalin atbaqa shi shine ya kulle shi shi ko abu da an kulle gam shikenan ya gabe ko yana riko ida li itbaqil uqala idan yana magana ne akan ilmul mantiq ko san malam ya san ilmul mantiq ya san ilmul kalam ya san ilmul falsafa duka wadanga ya fice a cikin su na fata an fahimta ya rubuta baiti dubu cikin ilmul mantiq tun kafin ma ya aure na fata an fahimta ah baiwa ce baiti dubu littafin yana nan amma ba buga shi ba saboda ilmul mantiq ilmi ne mai rikitar da sauran dalibai ko ya hauka tasu in ba wanda ya kanshi ya san abin da yake ya karanta ilimin mantiqa na samun matsala dan da shi na yan shi'a suka ta kokari ai ta tawilin da su shi an gane ku shi yasa shi'a da mantiq da falsafa da ilmul jadal duk shi ne ake karantar da mutum in ba ka kware ba ka san yadda ake kafa hujja wani bisa shi wasa da hankalinka almuhimmu dai na dai gaya muku bayani da itbaqil uqara ikafatan ala anna wujud al a'am la yaqtadi ko wujud al akhas wujud al a'am samun abin da ya hade komai da komai la yaqtadi wujud al akhas ba shike nuna za a samu kebantacce ba ko ba ka dan bane kenan samun an kashe annabawa ba shike nuna an kashe annabawa ba a fagen yaki mun fahimta fa mutlaqu qatl ar-rasul kenan samun kashe wanzo la yadullu ala kaunihi fi jihad ba shikin cewa a fagen jihadi ne gashi nan ma ya kawo shi karara li'annahu a'am li'annahu a'am min kaunihi fi jihadin aw ghairihi domin cewa an kashe shi ma'ana ce mai fadi wadda tana iya shafar kaunihi fi jihadin tana yiwa cikin lokacin jihadi ne aw ghairihi ko ko ba wurin jihadi ba kama huwa wadihun ma lati kamar da yake a fili to mallan in ba kai ba wa ga ce mun ga buga hili na fata an fahimta yace wadihun to wanga in ba ai sharha ba ina mutun zai gane shi eh shi yasa wani lokacin babban malamin ya rubuta littafi kun ga littattafan shantiti da littattafan ibn ashur wallahi dalibin ilimi musamman shi shantiti in dai baka san usulul fiqh da kyau baka daina ma karatu littattafan shi ka bari haka je wajen malamai ka karanci usulul fiqh ka san shi da kyau shi kuma ibn ashur in baka san ka'idodin balaga ba kuma ba dan ka baka dan taba usulul fiqh ba dan shi ibn ashur bai cika yawan tattauna kan usulul fiqh kwarai da gaske ba amma dai yana dai kawo shi to inda ka karanta usul fiqh ko baka yi zurfi ba kana iya dan in ka san ka'idodin ka duba at-tahrir wa tanwir amma shi kuma in baka san ka'idodin balaga ba ka ba daina ma ba daina duba at-tahrir wa tanwir saboda da ka buda duhu zaka gani duhu kama an yi kufir bari mu ce dan Najeriya ne fa sani kamar nefa ta yanke wuta da daddare kuma sha biyu da dare akwai littattafan da wallahi daukar suka ce zaka fahimce su wallahi bai yi akwai ilmukan da ba sa daukar wasa irin su ilmul qira'at wallahi dole sai an ji gaban malami ko a baki irin su nahau irin su sarf irin su alqawaid albalaghiyya wallahi sai an ji an yi karatu sai in ka samu usul ka tabbata sannan da kake iya dubawa ka gani in ba haka nan ban kaurace zaka yi idza lam yuzakir dhul ulumi bi ilmihi inji sha'ir wa lam yastafid ilman nasiya ma taqaddama فكم من جامع للكتب من كل مذهب يزيد مع الأيام في جمعه أما ka tara littafai amma baka sai da ake karatun su ba shi yasa sai ka ta sai ka ta debo dan matul kubra kana watsuwa babu wata kaida domin littafi shi kadai bai isa babu kaida to shine wallahi abin nan shanqiti dole sai ka san usul fiqi in baka san usul fiqi ba ka daina ma yawan karanta littafan shi don ka gane so nuri in ta rikice dan usul fiqi matsala ta kalma biza a kawowa bayanin su sai an yi minti 30 yalla to kako baka gane ba ibnu ashur haka yake in yanzu cikin ka'idodin balaga din nan ko wani lokaci sai shaɗa usulul fiqh da balaga shi ta faɗa wuri guda to ya an ka garwaye su shike da tuke kwado ko an dami ba yadda na'i ka gani Allah sai ka koma kai karatu ko ka bari na fata mun binci irin su ilmul qira'at ko mi karambarin ka Allah sai an koya Allah ya amin amin Allah ya taimake mu to malam yace بخلاف البيان الذي ذكرنا بقوله سابانين بيانين da munka ambata da fadar Allah wajen fadar Allah subhanahu wataala la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya ce ni zan yi rinjaye tabbas wallahi zan yi rinjaye da ni da manzannina wa nahwi hada wa nisu fa innahu fi mahallin nizai shi wannan yana nuna inda ake jayayya li'annahu an gane ko yusarrihu wannan ya fito da bayani karara bi anna ar-rusula ghalibuna cewa manzanni su ne da su rinjaye wa huwa nassun fi anna ar-rasul al-muqatil cewa nassi ne wanda ya fito ya bayyana ƙarar fi annar rasul cewa manzo al-muqatil wanda ya yaki gaira maktulin ba a kashe shi ba li'anna al-maqtul gaira ghalibin ko ba ka nan bane domin wanda an ka kashe bai rinjayi ba kama bayyana hu bi qawli kamar yadda Allah ya bayyana wannan fa yuqtal aw yaghlib an ka kashe shi ko ya rinjayi kenan ya nuna cewa bai rinjayi ba in an kashe shi kenan wanda ya nuna cewa ba a kashe shi ba a wajen yaki ina fata an fahimce ni kama ta kaddama wa ma'lumun malaici abu ne sananne annahu la yu'aradu la yu la yu'aridu khassun fi mahallin nizai bi a'am minhu ko la yu'aradu ma'ana ma'lumun abu ne sananne cikin ka'idodi na ilimi annahu cewa la yu'aradu khassun ba a wato gitta babu cin karo dai zamu ce fi mahallin nizai a inda ake jayayya bi a'am minhu tsakanin khassu da kuma wanda ya fi shi fadin ma'ana ko ba haka nan bane in an ka kawo am sai an ka kawo khasu shi kenan shi khasu shi za a aiki da shi babu ta'aruf ko ba haka nan bane ban sani ko mun fahimta ba in an ka kawo am sai aka kawo khas to shi khas kin shi ne za a aiki da shi domin ya rage fadin ma'ana babu ta'arud tsakanin su ba sai ko mun fahimta ba la ta'arud bainal 'am wal khas wa la ta'arud bainal mutlaq wal muqayyad ina fata mun ta wa la ta'arud bainal mujmal wal mubin mun fahimci wannan to alwajhu thani malam yace kuma fuska ta biyu wadda ta sa kamar suka tafi akan wancan ra'ayi ko suke rinjayar da nasu ijtihadi akan na waɗansu malamai annal bayanin ladhi zakarnahu bayanin da mun ka bayar tattafiqu bihi ayatul qur'an azim ayoyin qur'ani sai su samu cewa sun hadu akan tsari daya ala afsahil asalib al arabiyya akan mafi fasahar uslubi na larabci walam yaqa bainahuma tasadumun albattata ba a samun cin karo da su وما ذكره المخالف يؤدي الى تناقضها shi ko waɗanda sun katsayi cewa in an ce kutila zai koma zuwa ga annabi mala yace to wannan ka'idar tana sawa ka'idodin larabci su ci karo da juna wa musadamatu wa ila tanaqudiha wa musadamati ba'dha li ba'd sai kuma sashen su ya bugu da sashe musadama abu ne ya buga as-sabr inda sadmati al-ula wani yaji musadama kalmar ta mai nauyi لأن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد domin manzon da ba a umurce shi da yaƙi ba ko ba haka ba idza qutila idan aka kashe shi lam yakun fi dalika ishkalu babu wani iskali rikitarwa wala munaqada ko ko warware da kaulihi la aghlibanna ana rusuli ni zan yi rinjaye da ni da manzo na da manzanni na li annahu lam yu'mar bil mughalaba ko ba a umurce shi ba da yi rinjaye kafirai balle hajji yaƙi su kashe shi fala yasduqu alaihi annahu maghlubun wala ghalibun to shi ba a cewa an rinjaye shi kuma ba a cewa ya rinjaya li adami wujudil mughalabati min asliha fi haqqihi domin ma ba a yi jayayya ba yanzu misali annabi Isa da yake ma Yahuda suna neman shi su kashe shi misali to ai shi ba mushe shi da yake su ba to dan haka misali dan abin nan shi ai ba a mushe shi da rinjaye su balle a ce sun rinjaye su ko ya rinjaye su ba sai ko mun fahimta ba shi na ce fala yusuf duk da yake mu a wajen mu ba a kashe shi tun da Allah ce ba a kashe shi ba ko ba haka ba nan muna zancen kamar ba a umarce shi da shi yake su ba ni shi ne nake magana kan shi kan wani riban tun na ce abin gaici to kaza da an nalgalaba ya ce fala yusuf abin nan li'an nalgalaba sifatun idafiyyatin ko sifa ce wadda ana danganta ta shine idafiyya la taqumu illa bayna mutaghalibaini ba ta yiwa a same ta sai an samu mutaghalibaini masu rinjaya guda biyu masu sun su rinjayi juna ina fata an fahimci ni an gane ko yanzu yan an ka ce wani ya ci nasara akan wani ai sai an fafata ko kenan an samu wannan nayi wannan nayi sannan wannan ya rinjayi wannan to wanda ba a umurce shi ba wai ya je yayi to ina zancen wani ya rinjayi wani kuma babu bi khilafi qatl ar-rasul al-ma'muri bil mughalabati fil jihad balace sabanin manzo wanda an umurce shi da yaje yayi yaki ya rinjayi kafirai fa innahu munaqidun li qawlihi la aghlibanna ana rusuli ko ba haka ba wannan zai zamanto kenan sai zamanto in an ce an kashe shi a wajen yaki zai warware magana Allah da cewa zai yi rinjayi da shi da manzanninsa suratul mujadala ayata 21 wallahu yaqulu fima wa'ada bihi wato wa'ada bihi wato rusula Allah yana cewa a cikin abin da yema abin nan wa'ada bihi rusulahu abin da yema manzanninsa alƙawari wala mubaddila li kalimatillah ba wanda yake sai canza kalimar Allah na cewa ya musu alkawalin zai ba su nasara wala kad ja'aka min naba'il mursalin hakika daga labarin manzanni ya zo maka ko ba ka ba min kana ya dokar ta tabi'idiyya ce kidan wala kad ja'aka min naba'il mursalin ay ba'dha naba'il mursalin wasu ka ce a'a wagga min wato abin da ce litta'kidi za'ida ce litta'kidi kamar sila litta'kidi wala kad ja'aka min naba'il mursalin ay wala kad ja'aka naba'ul mursalin na fata an fahimci gane ko wasu sun ka ce bayaniya ce wala kad aka min naba'il mursalin ai wala kad aka bayanu al mursalin akwai dai bayanu naba'il mursalin na fata an fahimta akwai maganganu da dama ka karanta magister da aka rubuta a Libya huruful jarri atharuha wa dilalatuha wajen safha 500 ne da wani abu akwai wani malami kuma akwai kuma huruful ma'ani ku nemi littafin huruful ma'ani ai na taba gaya muku su ko cikin wani karatu da ya gabata ka nemi huruful ma'ani don harafi ka san ko ma'ana nawa ke dauka sannan anan wace wacce ce ake nufi ba haka ba shikenan karatu sai shi ya wuri Allah ya taimake mu al-thalith shine abu na uku yana ganin ma zai zo na karshe anna jami'al ayati da anna jami'al ayati ad-dallati ala qatl ba'd ar-rusul dukkan ayoyin da sun karu da an kashe sashen mandanni an gane ko المستدل المستدل بها ko almustadalli biha ala suratul nisa'i wanda ake ake kafa hujja da su ala suratul nisa akan sura inda ake jayya kulluha wadidatun fi qatl ar-rusul fi ghairi jihad dukkan suna nuna an kashe annabawa ne ba a fagen jihadi ba ka qatl bani isra'ila anbiya'ahum zulman fi ghairi qital kamar yadda an nuna bani isra'ila sun kashe annabawa su ba tare da an yaki ba bala yace wa satara insha Allah ta'ala zaka gani in Allah ya so tahqiqa hadha al-mabhath wato tahqiqin wannan mas'ala kenan wannan bincike fi ali imran a cikin suratu ali imran was safat da safat wal mujadala da mujadala to kuma duka wadanga malam ya gane su ya ga yayi tafsirin suratu ali imran yayi tafsirin suratu safat yayi tafsirin suratul mujadala to amma yana kai karshen mujadala Allah ya masa rasuwa ko ba haka ba dama kuma ya ce insha Allah suratul mujadala ko suratul mujadila to ana cewa al mujadila matar da ta zo ta yi jayya mujadala kuma masdar daga jadala yujadilu mujadalatan shikenan wasu kace suratul mujadala wasu kace suratul mujadila mujadila matar da ta zo tana jayya kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wasu kace suratul mujadala li anna al mujadala waqa'at bainaha wa bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam ta Allah ya kyauta irin waɗanda abubuwa duka a ilimi yana da kyau ka san su ko da suna da rauni saboda ka san wani ya faɗi wata magana ga dalilan shi ka sai da daga tunkararsa insha Allah ta'ala ta haƙiƙa hadal mabhath kenan wa sayati wa satara insha Allah ta'ala ta haƙiƙa hadal mabhath fi ali imran was safat wal mujadala wa rubbama kana fil ayati al karima aqwalun kulluha haqqun to nan malin ya shiga wata magana to nan nan ya kamata mu aje wannan karatu illa akwai wani ra'ayi da na ashur ya kawo cewa shi ya tafi cewa ba manzanni aka kashe ba an gane ko shi ya ce kawai wato annabawa ne aka kashe an ka ce waka ayyin min nabiyin ya ce to ai annabawa an ka ce kina annabi in ya fita wajen yaki ma shi zan can annabawa ake ana iya kashe shi amma manzo ne abba a taba kashewa ba ina fata an fahimta to amma wannan ra'ayin nashi yana da rauni kwarai da gaske domin Allah ya ce laqad akhadna mithaqa bani isra'il وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كان الرسول يتي أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون دينا أنه من زني دي da haka dai zancen dai fagen yakin nan dai ya fi fitowa wato a fili na fata an fice sai dai waɗanda sun ka ce nan rinjaya da ba rinjaya ta takobi ake nufi ba an gane ko sai su ce a'a ai annabi ko an kashe shi misali ai magoya bayan shi za su ci gaba da mi za su ci gaba da yada addini ko ba ka nan bane ko ko Allah zai zai rinjayi ta fuskar hujja to ai da ma hujja musulmi tun tun tun farkon duniya har karshe mu ne ke da hujja don mu a rike da tauhidi ko ba haka ba eh amma rinjayi na takobi shine ake zance an kashe wannan annabin to sai zama to a shin an an kashe annabin a fagen yakin shin wannan yake nuna an rinjaye shi tunda magoya bayan shi ai ba su kare ba za su yada addini shi kuma za su ci nasara ko kuma a'a annabin ko da an kashe shi kamar yadda an ka kashe wannan yaro wanda ya zama to sandiyar imanin mutane da dama amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam kisan sai sa da yawan mutane su musulunta wannan magana ce ko kuma a'a annabin an kashe shi ne saboda waɗansu sun saba sun yi sabo misali an ce ga abin da za a yi suka yi sabo irin yadda uhudu aka je aka saba an ka kashe kusan mutum saba'in ko ko a ba a cika sharuɗa ba ne na jihadi mutane ce cika ba aka samu matsala duk dai akwai maganganu amma dai zance dai wanda an ka fi ɗauka cewa in dai ya fita wajen yaƙi ko manzo ne ko annabi ba a kashe shi ba an gane ko amma akwai maganganu da dama wannan shi ne abin da za mu iya faɗa abin da muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته